أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آنك يا مؤيل مم.
فصل التاسع alfasali tasi'u fasali na tara a cikin wannan babi na farko
فيما تضمنته سورة الفتح أي.
كرامات صلى الله عليه وسلم fi ma ta zammanatu suratul fatahi abinda suratul fatahi ta kunsa min karamatihi na daga karamomi ko darajoji na annabi alaihi salatu wassalamu suratul fatahi inna fatahana laka fatahan mubina Na'am.
قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ita wannan sura إنا فتحنا لك فتحا مبينا ya ma buɗe ta da cewa inna fatahana laka fatahan mubina إلى ai قوله تعالى يد الله فوق أيديهم haƙƙi zuwa ƙarshen gurin ayar da Allah ya ce yadullahi fauka aidihim faman na kasa fa inna ma yamkusu ala nafsihi
فمن تضمنت هذه آيات من فضله وثناء عليه na'am waɗannan ayoyi tun daga farkon inna fatahana haƙƙi zuwa yadullahi fauka aidihim ta ƙunshi fadala ta annabi da da- wato fad- min fadalihi ta ƙunshi wato fadalar Allah wasana'i alaihi da kuma wato yabo da Allah yewa annabi alaihi salatu wassalamu وكريم manzilatihi da kuma girman matsayinsa a gurin Allah ta'ala duk wannan sura ta kunsa ta yi bayani
ونعمته لديه wani immatihi ladaihi da irin ni'imomin da Allah ya yi wa annabi
ما يكسر الوصف عن الانتهاء ilaihi ma ya kasurul wasafu a siffanta waɗannan abubukan da Allah ya yi wa annabi ko ai ya kasuru ya, ya, ya, ya taƙaita ba zai yiwu ba anil intihai alai har ka je ƙarshe ka ƙididdige kai ta ƙididdigewa kana ƙirga har ka kai ƙarshe eh mai littafi ya ce ba ba zai yiwu ba za ba wanda zai iya wannan Mm.
فابتدأ فاب- جل جلاله تو- بكلامه بما قدام له Na'am, ah, Jalla Jalaluhu, Ubangiji Maɗaukakin Sarki, faftada sai ya fara a cikin wannan Sura, bai ilamihi da sanarwar da ya yi, Inna fatahana laka fatahan mubina khabar ne, yana ba da labari ne, kishiyar insha'i wanda kwanaki muka faɗa, cewa shi zance gaba ɗayansa kala biyu ne, ko dai insha'i ko habar. to wannan habar ne yana ba da labari ai mu ne muka yi maka buɗi wannan buɗin shi ne mu muka yi maka buɗin maka ka- muka baka izini ka je ka buɗe ka yaƙi maka kuma ka cinye su da yaƙi banda kai ba wanda aka taɓa bawa kuma daga kai ɗin an rufe to shi ne ya ce ifabta da'a ubangiji maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura bi ilamihi da sanarwar da yake bima qabahu lahu da cikin abin da ya hukunta ga annabi ya hukunta ya bashi min alqaba'il bayyini na daga hukunci wanda yake a bayyane a fili da, da wato bayyanarsa ko na samun nasararsa shi annabin kenan وغلبته da rinj- da rinjayen da zai samu ala aduhi akan makiyansa eh makiyansa waɗannan manya-manyan ƙurayshawa wanda suka yi tukutukun sai da ya bar makaɗin ma to ya an waye gari Allah ya ba shi nasara ya ba shi iko ya hukunta shi zai je ya yaƙi makan ya cinye ta kuma duk hakan aka yi Mm.
وعلو كلمته hakanan kuma Allah ne ya sa wato duk kalmomin annabin suka ɗaukaka ita ce karma shahada
وشريعته hakanan ma sai gashi a makan da aka hana a ji kalmar tauhidi sai gashi har da shari'atihi ma dukkanin sassannin musulunci gashi ana ta aiwatar da su ba wanda kuma isa ya hana
wa annahu maghfurun lahu haka nan ma Allah ya faɗa a cikin wannan sura cewa annahu shi annabi alaihi salatu wassalamu ko ko wa annahu shi al'amarin ko kuma shi ubangiji magafurun lahu ya gafarta wa annabi alaihi salatu wassalamu a cikin ayar ya faɗa Mm.
gairu mu'aqabin kuma ma kana kuma yakunu kuma sannan Allah a cikin surar ya yi bayanin babu wani abu da zai yi na laifi wanda za a ce a kama shi da wannan laifin maka bi maka na abin da ya riga ya wuce wa ma ya kunu ko abin da zai zo nan gaba duk babu da a ce zai yin to duka wannan ya tashi daga wato sabawa ya dawo daidai Eh, ba zancen a kama laifi babu shi laifin ma Mm.
qala ba'duhum Ma- inna ara'u arada bifurada ma waqa'a Eh.
lam yaqa' Eh, kala ba wasu shashen malamai suka ce eh, wato arada guf- gufurana ko Eh, abinda ake nufi da gufurana an maka gafarta ko Mm.
ma waqa'a
Na- ma waƙa'a wai abinda ya f- eh, ya- ya abku an gafarta maka da abinda ma bai abkun ba ma an gafarta maka inda zai aibku din
ai annaka gafurun maghfurun lana ai kai an gafarta maka Eh, haka wasu malaman suka fassara Mm.
wa qala makkiyun malam makiyu ya ce ja'ala Allahu linnaka sabab sababan lil magafirati maghfirati Allah da ya tashi sai ya sanya minnatan wannan baiwar da ya yi ta zamanto d- wato sababan sababi ne li magafiratin ga yin magafara ko gafara to Mm.
kullum min indihi to komai fa kowane abu min indihi inda daga gurin ubangiji ne ko
la ilaha gairu wanda babu wani ubangiji sai shi minnata To, wa mi- minnatin min, minna ce ko baiwa ce bayan baiwa Eh, wato duk abin da ya fito daga ubangiji maɗaukakin sarki to wannan minna ne wato ni'ima ce bayan ni'ima to in ta iya yi wa mutum ya yi ta roƙon abu sai kuma bai samu ba to in an bashi kyauta ce ni'ima ce idan ma ba a bashi ba ni'ima ce Eh, shi ne dai bai san ni'imar ba ko hankalinsa ko iya tunaninsa ko iliminsa bai kai ya gane cewa hana shin da aka yi eh, eh, wato minna ba ce ba kyauta ce ko ni'ima ce ba Eh, wa fardan ba'da fardan kuma farala ce bayan farala in dai daga gurin ubangiji ne kowace iri ce Eh, summa qala eh.
summa ni'matahu alayka eh, a cikin surar dai sai Allah ya ce waye tumma ne matahu alaika ko waya hadi ya kasiradan mustaqima waye tumma bayan ya faɗi waɗancan darajoji da makamai ne gaba ɗaya ma sai aka dunkule ma aka ce wai tun mane mata hu alika zai ma cika ma Eh, bayan waɗancan da aka farfada da daban daban daban da yabo da baka dama na fatahi makkata ko da sallada ka akan kafaran maka da wa- wato ya da shari'arka ko duk bayan waɗannan ma Allah ya ce za ma kai mu cika maka gaba ɗayan ma ni'iman ma gaba ɗaya Eh.
ila Eh, fa- khudi fassar tabbara laka fassara waye tumma ne matahu alaika malamai suka ce ai bi hudu man takabbara laka za a sanya wato dole wanda ya dinga girman kai ya dinga cutar ka tun ana ana maka din zai zamanto dole ya rankwafa ya dawo karkashin ka ba yanda za ba yanda zai yi yanda ka ce in ka ce a- a- a a sare masa wuya saboda abin da yi ba shi da yanda zai yi haka zai bi in ka ce a kyale shi haka kyale shi za a yi ce bi hudu iman takabbara wanda ya maka girman kai eh, ya dinga azabtar da kai ya dinga azabtar da mabiyanka to yau gashi a karkashin kai ke sai abin da ka ga dama shine wayo tumma ne matahu alaika eh wakila Eh. wata fassara suka ce waye tumma ne matahu alaika cika maka ni'imomi ka je ka bude maka Mm. da maka da ta'ifa Bu- za a baka dama ka bude maka ka cinye ta'ifa ma duk su dawo ƙarƙashinka Eh, kaga waɗannan garurrukan guda biyu a tarihi ai babu waɗanda suka wahalar da annabi kamar su Eh, muna da tarihi irin irin abubbukan da aka yi a maka irin tsare tsare, eh, su abu ɗalibi da aka yi a shi'ibu abu ɗalibi har sahabbai da alil baiti sai zamanto eh, wato ganyayyaki suke ci saboda tsananin yunwa to duk mun san wannan mun san kuma a da'ifa inda annabi ya tafi neman taimakon su su yi imani mun ga yanda suka dinga yi masa wanda suka suka dinga yi masa abu har jini ya dinga daukan sa to su din waɗannan da suke suke ganin eh, karansu ya kai tsaiko to su ne za su dawo karkashin ka sai yanda kai da su shine wai tumma ne mata hu alaika din mm.
wakila ya rafa'u zikirka duniya Eh, wasu malaman suka ce a waye tuma ne matahu ai ana nufin Allah zai ɗaukaka ambatanka ko a duniya
wayan surka kuma ya taimake ka duk inda ka nufa a ya- gurin yaƙi masirati shaharin mai inda ka dosa kafin ka ƙarasa duk inda za a yi tafiyar wata guda Allah ya jefa musu tsoro kafin ka zo ma kowa su watse su tatta abin nan wayin surukallahu nasaran aziza Mm.
waya ga surlaka ma taqaddama min zambika ko waya gafiru laka kuma Allah zai gafarta maka fa'alamu hu bi timami himati sai alaihi sai Allah ya sanar da shi da cikar wannan ni'imar tashi alaihi akan annabi to bi hudu'in mutakabbiri aduwihi sai da ya sa bi khudu'i da durkusawa da, da wato mm, kaskancin mutakabbiri a duhi makiyansa waɗanda suke masu girman kai girman kai ya sa su suka kiban annabi sai Allah ya sa su sun karye sun dawo ƙarƙashinsa to wa fatihi hannul bilad alaihi kuma dai yana ƙarƙashin fassara wayatun maɗin nan Allah zai baka dama fatahi a hamil biladi alaihi manya-manyan garirrika a duniya da ake takama da su a wannan lokacin Allah zai ba mut- zai ba annabi d- wato nasara ya je duk ya cinye su da yaƙi ƙasashen su Farisa su Siriya su Jordan duk ba inda ba a tura rundunar yaƙi ba kuma suka je suka yi nasara aka yada musulunci duk yana ƙarƙashin wayatun mane matahu alaika
wa ahsibha wa ah- wa ahabbaha lahu kuma zai baka dama ma ka cinye garin da ka fi so wanda ka fi so a gare ka shine ne shine maka eh ba da ba dan mutane na sun kore ni ba da ba zan bar garin nan ba ai haka yace a hadisi ko lokacin da zai fita ya tafi hijira mm.
wa raf'i zikrihi haka nan Allah zai ɗaukaka an- ambatan annabi da inda aka yi shahada ba za ta cika ba sai an faɗi annabi da inda aka yi kiran sallah ba yanda za a yi da inda aka yi huɗuba da inda za ka- za a yi sulhu duk inda za ka yi addu'a ko da inda za ka nemi taimako a gurin Allah da inda za ka ambaci sunan Allah in baka haɗa da sunan annabi ba ko yawwa ai kaga mm, bai cika ba gashi Allah kuma ya ce falata da uma Allahi me ahadan din nan ko Eh, falata da uma Allahi ahadan kar ka sake ka hada Allah da wani kowaye shi in banda annabi ko shi kada yace in baka hada ba amma dukkanin sauran kowa da manya-manyan masu matsayi na ulul azami ba mu taba ji an hada da su ba ce la ilaha illallah ko ashhadu anna musa sai ka faɗa annabi sannan sai ka faɗe shi ko ya biyo baya eh, to to shine wa rafa'a zikrihi sai ka ammaci sunansa duk kiran da zaka yi wa Allah Allah ba zai taba ansa ba in baka in baka bi ta kofarsa ba dole sai ka fara salati sannan ka kai kirari ga Allah sannan ka faɗa abin da kake so sannan ka rufe da salatin annabi shi kenan an gama komai haka malamai suka ce eh so warafa a zikirhi kenan
walidayatihi siratal mustaqim haka nan a cikin yatumma ne matahu Allah ya ba shi shiryar da al'ummarsa siratal mustaqima ko eh shine siratal mustaqima
al-mubaliga almuballiga aljannata wanda yake isarwa wannan tar hanyar wannan turtur da ta miƙe ita ce almuballiga aljannata ba inda za ta kai ka tiryan tiryan kana bunta ba inda za a tsaya sai a cikin aljanna shine kuma zai nuna hakan ga yanda za a bi tiryar tiryar din wata adata kai da ma sa'ada gaba daya wacce tafi aljanna shine Allah ya san ya sawa wato al'umma ko ya sa mana sa'adarsa shine yardarsa shikenan wanda aka ce ai ta mafi aljanna shine sa'ada eh wa nasrihin nasaran aziza Eh, Allah zai ba shi nasara nasarar aziza nasara wacce take buwayayya duk inda ya dosa kafin ya je gurin da wata guda ma duk sun firgita kafin ya je duk sun firgita suna ta kwashe kayansu suna neman gudu ko na'am wa millatihi ala ummatihi almu'minina ga wata nan kuma bayan duk an maka wannan ya rasulallahi eh mut al'ummar ka za su ci albarkacin ka kai su ma za a yi musu wata baiwa Eh, wa minnatihi da baiwar Allah ala ummatihi almu'minina akan al'ummar sa mu'minai ko Eh, bisakinati duk an faɗa ko wan- ko Eh, zai- zai saukan musu da da sakina nutsuwa eh, da dumani na duk zai ba su wannan Mm.
allati ja'alaha fi qulubihim
na'am allati ja'alaha fi wacce ya sanya ta a cikin zuciyoyinsu ita nutsuwa din to wa bisharati ya musu bashara a cikin wannan sura dai to bima lahum inda rabbihim abinda suke da shi a gurin ubangijinsu irin tanadin da ya musu su al'umar annabi alaihi salatu wassalam to ba'adra eh bayan su bayan sun rasu ko bayan sun bar duniya to wa fawzihim azimi da kuma raban su babba gwaggwaba
wal afwi anhum haka nan kuma da yi musu afuwa
wa sitri da ru- qulubihim da kuma rufa rufa musu asiri na zunubihim ga waɗanda suke yin zunubi al'ummar annabi za su iya yin sabon Allah in mutum ba shi ya zo ya faɗa ba sai Allah ya rufa masa asiri ba zai ba zai abin nan ba ba eh, ba wanda zai sani eh shi sa aka hana faɗar laifi la yuhibbullahu al-ja'ra bi su'i min al-qawli ko Eh, aka- sai dai kawai illa man zalam Eh, to zai to zai rufa asiri Eh, shi- shi sa annabi ya hana cewa mutum kada ya laifi kuma ya zo yana faɗa to ya ya- ya ƙara yin wani laifin kenan laifi kan laifi Mm.
wa halaki aduwihi Kum- dunya kuma- wal akhirati duk a cikin wannan aya Allah ya wa annabi a- wato alkawarin halakar da dukkanin maƙiyansa tun daga nan duniya wal akhirati da kuma a can lahira Eh, ko ba a ga mutum maƙiyansa ba ba a ga wani abu ya same shi ba Eh, to ai sai babbar matsala shine sai ranar mutuwa ita ce babbar matsalar tun shine daga duniyar dai dole sai ya fara gani daga duniya a wannan lokacin da za a yayi abinda shi makiyansa aka dora masa na azaba eh, gaba daya to da zai yi kaki wannan kakin ya- ya fi karfin duk mutanen da suke duniya wannan azabar da take ciki Eh. saboda abin da zai sa to tun daga duniya ne zai wannan kuma daman dai lahira ba ba a ba a magana daman ta annabin ce
wala nihim eh kuma sannan Allah zai la'ance su su makiya annabi
wa bu'jihim kuma Allah zai nisanta su rahmati daga rahamarsa
wa su'i man kana mun qalabihim ko eh da mummunan makomarsu ita ce wuta jahannama summa ala to duk wannan fa an faɗa a cikin wancan suratul fatah din da ya faɗa eh to daga nan kuma bayan Allah madaukakin sarki ya gama girmama annabi da duk waɗannan alƙawura sai Allah ya ce inna arsalnaka Shahidan.
wa mubashiran wa nadhira.
tsira inna arsalnaka shahidan ko eh mun aiko ka mu ne tabbas muka aiko ka kuma dan ka zamanto shahidan mai shaida ga al'umar ka mu mubashiran mai musu albashir da aljanna duk wanda ya bi shi wa naziran mai gargadi ga duk wanda ya kauce daga hanyarsa al'ayata har zuwa ƙarshen aya to fa'adda mahasinahu fa'adda mahasinahu sai ubangiji madaukakin sarki ya dinga kidanya mahasinahu kyautayinsa alheransa darajojinsa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wa da abinda Allah ya keɓance shi da shi shi shi kadai a halitta bai ba wani ba hasatu min shahadatihi ala ummatihi li nafsihi eh ɗaya daga ciki kenan Allah ya keɓe shi da yi wa al'ummarsa shahada shi da kansa ko eh kaga ya baya can mun faɗa ko eh Allah zai zai yi tajalli ya tambayi manzanni ko nas'alanna allazina ursila ilayhim wa nas'alanna al-mursalina wa lanqussanna alaihim bi ilmin ko to anan za a waye gari ka isar da sako na isar to ko an ce an isar muku su ce ba a isar ba to kai meye shaidar ka ka isar Sai ce mutanen annabi mutanen annabi Muhammadu kaga ba shi ya shaidar ba to mu kuma nan in aka zo kanmu muka yi musu shaida suka ce ba su yarda da shaidan mu ba sai annabi ya ce ai abinda abinda al'umma ta ta faɗa gaskiya ne shikenan sai Allah ya ce na karba shikenan to kaga ya mana shaida kenan eh to wannan daraja ce shi ba a ce wane ne shaidar sa ba wane mutum eh to shine ɗaya daga cikin hasa'isihi din kenan keɓance keɓantan da darajar da Allah ya bashi mm.
bi tablighihi risalata zai zai- zai yi shaida kan al'umar annabi cewa ka isan musu da saƙo ya ce na isar da saƙo kuma ni ne mai shaida cewa na isar da saƙon shi ne lahum ga su al'umar Eh, na an aiko ni na isar da saƙon kuma ni ne shaidar na isar da saƙon Eh, na'am wakila shahidan lahu bitauhidi Eh, a wata fassara shahida inna arsalnaka shahidan Mm, an- annabi alayhi salatu wasalam zai yi wa al'ummarsa shaida ta tauhidi eh yace nayi shaida na tabbata al'ummata sun imani sun tabbatar da la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine bi tauhidi
wa mubashiran lil ummatihi bisawabi kuma kuma duka wancan da aka ce wa bashiran zai yi bishara ga al'ummarsa bisawabi da gwaggwaban lada
wakila a wata fassara aka ce bil magafirati wa mubashiran zai yi musu albishir bil magafirati da gafara
wa munziran amma kuma a wani bangaren zai yi munziran zai yi gargadi bil azab bi- aduwahu zai gargadi makiyansa bil azabi da afkuwar azaba a gare shi in yi kituba wakila muhazziran Eh, wata fassara aka ce zai yi gargadi ne min al-ralalati ko dalalati daga bata kala-kala da babba da karama duk zai bayyana su eh wannan kowa ya shiga kenan da da da muminai da wanda ba muminai ba duk zai yi bayanin eh, hanyar da in an ba an bata to zai yi bayanin ta ko mm.
liyuminan liyumina liyumina billahi dan a samu amincewa a gurin Allah sai wannan bayanin kowa ga hanyar bata nan kakka yadda ka bita mm.
summa bihi man sabaqat lahu min allahi husna ko sun- kuma sannan sun mabihi sannan kuma sai annaba alaihi salatu ya kasance man sabaqan lahu min allahi alhusna ko A- eh, sai ya zamanto yana yana daga cikin wanda za a wato al'umma ta za a fara su zamanto wato suna da alhusna a wata fasara an ce shine ganin Allah ko yadda Allah ya dora wa- ya dora ya bawa bayinsu eh
wa yuhazziruhu kuma sannan za su dinga girmama shi su su al'umma annabin ko su waɗanda suke cikin eh, wato alhusna din to ay yujillunahu fassara wayu azziruhu ayyujallunahu za su dinga girmama shi ijlala kenan to wakila yansuruna ai ma'anar yu'azziruhu ai za su dinga taimakarsa a wata fassara aka ce za su dinga kaiwa matuƙa gurin girmama annabi mun gani da an ce sahabbai in suna gaban annabi tsuntsu ma zai iya zuwa ya hau kansu ba su san ya hau ba shine yubaligu na fi ta'zimihi kenan za su kai matuƙa gurin girmama shi menene fassarar wai waqiruhu ko wai azruhu wai waqiruhu ko ai za su dai dinga girmama shi din kenan wasu malaman sun karanta wai waƙi ruhu ɗin to can wai azzi ruhu maimakon wai azzi ruhu bin ra'i sai suka ce wai azzi zuhu ta aziz kenan bi za aini da za za guda biyu daga ɗaukaka kenan wal azharu ko wal aksar wal azharu kaga dai zance mafi yawa da wanda yake kuma a bayyana a fili duk wannan ba abin da aka faɗa gaba ɗayansa yana cikin haƙƙin annabi duk annabi aka yi wa wannan darajojin sannan ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wai sabbihuhu ko to wannan tsarkaki za su dinga tsarkake shi sai malamai suka ce to wannan ya koma gurin Allah kenan wai sabbihuhu ko na'am
qala ibnu ata'il ibnu ata'il iskandari yake cewa sallallahu alaihi wasallam mukhtalifatin ko Allah madaukakin sarki ya tara wa annabi alaihi salatu wasalam a cikin wannan sura ni'imomi daban-daban mukhtalifa daban-daban masu yawa min al-fatahil mubini na farko dai ga budi wanda yake a bayyana shine fatahu makkata wannan kuwa ba shi dama ya yaƙi ko ya cinye maka da yaƙi yana daga cikin sanarwar da Ubangiji ya yi masa min alamil ijabati yana daga cikin alamomin da suke nuna ansa ansa addu'ar da annabi ya dinga yi kuma a cikin sura Allah ya ambaci masa gafara yi masa gafara kuwa yana daga cikin alamar masoyi ka yi laifi a ce ba komai to ai kaga wanda ya ce ba komai dan yana son ka ne in ba haka ba ai yanzu za a intikami kenan to wal magafirati tana daga cikin alamar soyayya Allah ga annabi wata mamin ni'imati wai tummu ni'imatahu alayka to tamamin ni'imati cikar cikakkiyar ni'ima kuma me me take nuna ihtisasi yana daga cikin alamomin keɓancuwa a keɓance ka tamamin ni'imati kenan gaba ɗaya da kuma shirya wal hidayati ita kuma a ciki da aka ce wa ya hadiyaka wa ya hadiyaka to ita hidaya ɗin me take nunawa sai nuna ya ce ai tana daga cikin alamomin da take nuna shine na wilaya na wato jibantar al'amarinsa da Allah ya yi kalmomin ɗaya bayan ɗaya shi malin a ɗa'i yake ɗauka yake bayani na cikin sura ɗin yake ɗauka kowanne yake faɗar fassararsa daban kuma fassara ce irin ta sufanci kowace ga shi nan kuma duk kowace in ka gani za ka ga fassara yadda take shi ne waɗannan duk da suka zo a cikin surar menene fassarar magafiratun din nan da aka ce sai ya ce tabiratun kubuta ce min al'uyubu daga dukkan wani aibi nan ce an maka gafara to duk wani aibi an shafe shi kenan me ake nufi da tamamin ni'imati shi kuma ya ce ibulagud darajatil kamilati eh kaiwa mutuka a cikin duk wata daraja ka kai ƙarshe shi ne tamamin ni'imati Mm.
wal hidayatu me ake nufi da hidaya a cikin wannan sura to wa hiya da'awatul ilal mash- ilal mashahadati shi ta ce wato kira ilal mashahadati shi karfi karshen daraja a gurin sufi karshen burin duk wani sufi da ka sani shine wusuli ilal mushahada Eh, in yayi mushahada to shikenan babu iltifati babu iltifati mushahada shine kawai gashi ga Allah eh ba abin da ike gani sai Allah kat kuma Allah ya yarda da ka shine mushahada to shine wannan idan aka aka ce maka hidaya cikakkiya to kawai shine mutum wato ya ai- ya ya kai an yi kiransa ne mushahada Allah alai subhanahu wata'ala to shine wal hidayati dinnan shine mushahada Eh, da ita ce ƙarshen burin wato duk wanda ya kai matuƙa a gurin bin Allah a ce ya ya yi mushahada na wa qala ja'far bin muhammadin Ja'far bin Muhammadin yake cewa min tamamin himatihi I- alayhi yana daga cikin wato cikar daraja a gurin annabi an ja'alahu habibahu A- a, tamamin ni'imati ya alai yana daga cikin cikakkiyar ni'ima alaihi ga- ga ubangiji madaukakin sarki an ja'alahu ya sanya annabi habibahu habibahu eh ya kira shi da habibunsa ko wa asaba bi ayati sannan yana daga cikin darajar da annabi yake da shi a kasama bi hayati ya ya- ya yi rantsuwa da rayuwarsa ko la amruka innahum lafi sakaratihim ko rantsuwa da rayuwarsa daraja ce
wa nasaha bihi shara'i a gairihi yana daga cikin hususiyar annabi cewa shari'arsa da ta zo to duk ta shafe shari'o'in da suka gabata na gurin su mu'amalat sun ta- sun yi tarayya ne a cikin tauhidi eh gaba ɗayansu sun yi tarayya a cikin tauhidi amma a hakam da mu'amalat waɗannan kuma duk annabi da ya zo nasa ya shafe na duk na waɗanda suka gabata Mm, yana daga cikin hususiyarsa kenan Mm.
wa araja wa Bihi.
araja bihi ila al-mahalli a'la hakanan wa'araja bihi ya ta- ya tafi da annabi zuwa sama mi'raji kenan eh ko Eh, ya ya ya araja bihi ya hau da shi ilal mahalli zuwa wani mahalli al'ala wanda yake madaukaki ko sidratul muntaha kenan ko eh wa hafizahu fil ma'arati kuma sannan ga wata darajar duk da ya tafi ko eh, nurriyahu min ayatina ko haka Allah ya ce to duk ga ayoyin amma hafizahu Allah sai ya jibinci al'amarinsa ya kiyaye shi ko eh, fil mi'raji a wannan tafiya ta mi'raji din tafiyar saman da aka yi eh, hatta ma za galbata har ma sai gashi kuma hatta lilgaya kenan sai gashi har tafiyar da ya da ajaibul malakuti da jabaruti duk da suke kewaye waɗanda suke na na ƙudurorin Allah ne wanda ba a taɓa ganin sa ba sai a can sama amma ma za galbasaru annabi alaihi salatu wassalam bai kalle su ko su ɗaya ba inda ya nufa wanda ya kirawo shi shine a gabansa shine mushahada din eh saboda haka duk wannan shine hafizahu fil mi'raji Allah ya kiyaye shi a cikin tafiyar saman da aka yi hatta ma zagal basaru har aka kai inda zuciya bata taba kau- kifta ido ta kalli gefe ba ma mm.
wa ba'athahu ila al wa ma daga kuma bi- na'am wa ba'asahu kuma yana daga cikin darajojin annabi da hususiyarsa Allah da ya tashi aiko shi sai ya aiko shi ilal ahmari wal aswadi sai ya turo shi da balarabe da wanda ba balarabe ba da baki da fari da kowace kalama duk gaba daya tun daga lokacin da annabi ya yi fasda'a bi matu umar har duniya ta tashi duk wanda aka same shi a bayan ƙasa yana ƙarƙashin wato kiran annabi gaba ɗaya babu wanda za a ware amma duk sauran annabawa iyakacin garinsu iyakacin al'ummarsu iyakacin nan aka aiko su ko da sun fita daga nan sun ga wasu suna wani abun ba wurinsu aka aiko su ba Eh.
wa halla lahu wa li ummatihi ganaima kuma sannan a a baya dukkan annabi an umarce shi da yayi jihadi idan aka yi nasara aka samu gama na'in sai a tara su za a ga wuta ta sako ta kone su to Allah ya karbi jihadin kenan in ku aka gaba ta fito ba to an samu matsala amma shi annabi alaihi salatu wassalamu a halalahu sai Allah ya halatta masa wal ummatihi ya halatta wa al'ummasa algana'ima ko ganimomin yaƙi in an yau sai a zo a raba a ba kowa maimakon a ƙone shi kadai aka yi wannan hususiyar
wadda alahu shafi'an mushaffa'an kuma ya sanya shi annabi alaihi salatu wassalamu a ranar alkiyama shi kadai ne zai fara ceto sannan mushaffa'an sannan shi kadai ne zai fara ba da izini ya dinga ba da pass eh, kai da wane kaza tafi aljanna kai da wane da kaza tafi aljanna amma kafin ka tafi je ka ka- ka kama duk wanda kake so ku tafi tare na maka izini sai shine mushafa'an din shi kadai za a ba wa wannan eh, ya ceci wanda yake so kuma ya ba da izini Eh, ya ya ce kowa ya- da- da wane da su wane makusantansa da wanda suka yi masa biyayya a ba su izini a ce abin nan na'am shi kadai yake da da abin da zai faɗa a alkiyama ko tari ba wanda ya isa yi tari duk mukamin da da da dan da da bayin Allah suke da shi eh, ba wanda ya isa ya magana sai dai annabin ya gama magana sai dai ya je ya nemo wannan ceton sai an bashi sai ya zo an fara wannan sannan ragowar annabawa su ma su yi ceto sannan ragowar sahabbai manya-manya su yi masu bin su a taho auliyawu a taho kowa da kowa wanda Allah ya masa gamdakatar annabi ya sa shi a ciki ko kuma tun a cikin hadisai ya faɗa da wane da wane zai yi ceto da kaza to ti kenan daga nan sai ta duk masu kaza su je su yi kaza shi kadai yake da wannan ikon
wa sayyida walad adama kuma Allah ya ba shi daraja ta ya zamanto shugaban wato ɗan adam gaba ɗaya in dai mutum ne to tun daga halitta annabi adam har duniya ta tashi shine shugaba ana sayyidu ba- ko Eh.
wa qarana zikirahu bi zikrihi kuma sannan wata darajar Allah ya gwama zikirahu ambatan Allah bi zikirihi da zikirin wa- da ambatan annabi yanzu muka gama faɗa mai kiran sallah ce ya faɗa mai shahada ce ya faɗa mai ɗaurin aure mai huɗuba ko mai sulhu mai komai sai ka faɗa mai son wata buƙatar sa ta biya a gurin Allah sai dole sai ya bi ta gurin annabin ko shine karena eh wa ridahu bi ridahu kuma ya ya ya ya ce man yudi illaha ko eh, ko war rasula war ridahu kuma sannan Allah ya dora ya yardarsa bi ridahu da yadda annabi in dai annabi ya yadda da kai to shikenan Allah ma ya yadda da kai in Allah in annabi bai yadda da mutum ba to shikenan da mun ba ma a magana eh, Allah ma bai yadda da shi ba Eh.
waj'alahu ahadar rukunayyi tauhidi kuma Allah ya sanya shi ɗaya daga cikin rukunin tauhidi ɗaya baya tsayawa sai wala sai da ɗaya dole mutum zai shiga musulunci sai ya yi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah mutum ya tsaya a can a ba har yanzu da saura Mm. na'am summa qala a cikin dai wannan sura duk aka ambaci wannan sai Allah madaukakin sarki kuma ya faɗa innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allaha kaga innal lazina kaga waɗannan manya-manyan sahabban nan da suke karkashin bishiyar nan eh, yubayi'unaka wanda suke maka mubayi'a sanda aka je wa- wato wato wato um- um- umra da annabi ya tafi umra zuwa maka mutanen maka suk- su- suka samu labari da ya kusa suka fito suka ce ba su yadda ya je ba ai ba ai alkawari ba ba su ce ya zo ba ya zai zo kaza kaza ko to shi kenan aka ce za a yi sulhu aka tura sai na usmana ya shiga maka za a yi sulhu da shi to aka je gurin sulhu aka dade ana tattaunawa ai, a- aka ba shi dama aka ce shi ya- tunda ya shigo dan uwa ne dan gari ne ya je ya dawafi ya ce a ai ba zai taba yin dawafi ba mutukar annabi bai yi ba to nan dai ai tattauna da kaza ya amubu mu yadda ba sai dai ku koma in ya so baɗi ku dawo kuma in za ku dawo baɗi mu yadda ku taho koda da takobi ba ko abubuka dai na wulakanci iri-iri to dadewar da aka yi ana tattaunawa sai kawai wato kamar shaidan ya yada kururuwa cewa ai sun kashe ma sayyidina usmanin a can to shine musabbabin wannan yin mubayar shikenan annabi ya ce to shikenan yanzu dai mun gaya masa ba yaƙi muka zo ba amma tunda sun takale mu sun kashe abin nan to lalle kowa ya zo ya yi mun mubaya'a to shine aka dinga yin wannan mubaya'ar abin nan idan su shi annabi ya ce tun da haka ne komawa za a yi abin da aka faɗa da a tarihin mun sani aka mabaya'a ya rasulallahi ai ba tabbas ba wani suka yi wa mabaya'a ba ni suka yi wa mabaya'a inna ma yi bayi Allah Allah suke yi wa mabaya'a eh to ka gani annabi ya ce a zo a yi mabaya'a Allah ya ce to ni akewa kaga wata hususiyar kenan
ya'ani bai asar ita ce fa ita ce fa malamai da suke kiranta da bai atar ruwani ko Mm.
ai inna ma yubayiquna Allah bi bai'atihim iyyaka bi mubayar kai da suke maka ga ta nan a zahiri kowa ya dora hannunsa akan hannunka eh to wannan shine zahiri amma a baɗini Allah suke yi wa mubaya Mm.
ladullahi fawqa gashi nan ma sai ya ƙara taukiri cewa wato hannun Allah yana kan hannunsu Eh, bayan kuma hannun annabi ne akan hannunsa a zahiri ko Mm.
yuridu Eh, dal bai eh, ubangiji yana nufin gurin bai'a din wannan da aka yi masa caffa din Mm.
ila quwwatillahi a wata fassarar da aka ce yadullahi fauka aidihim ay quwwatullahi ko karfin ubangiji ne akai Mm.
ila tawabuhu Eh, a wata fassarar kuma aka ce ladan Allah tunda sun yi wannan mubaya suna tare da ladan Allah mai yawa wakila minnatuhu a wata fassara aka ce darajoji da da zai ba su minna kenan Eh, wakila aquduhu wata kuma eh, wata fassara kuma aka ce aqadahu wato kulla alkawari ne tsakanin Allah da su kenan wa hadhihi istiratu wannan fadi abin da aka faɗa ko yadullahi fauka aidihim malam yace isti'aratun isti'ara ce wata jini da tajanisi fil kalami a cikin zance isti'ara wata nau'i ne na na magana idan kana son eh za ka yi wata magana saboda gwanin cewa eh ma'ana sai kai magana da wato ba- bobawa ba zai iya ganewa ba Wai, banda shi ma wani ma mai dan fahimtar ma ba zai lalle ba zai iya gane magana da kake faɗa ba in ce yadullahi fawqa aidihim isti'ara ce to me ake nufi ai kaga za za a yi ta kaiwa da komowa to Allah yana da hannu ne me ake nufi da wannan an yana da hannu ya kama da mutane laisa ka misali shay'un kuma da kaza da kaza to isti'ara kenan tajanisun fil kalam kuma shine wato a samu jinasi jinasi shine a dinga samun kalmomi suna karewa da wani harafi shi ake kira da tajanisi ko jinasi washamsu wa duhaha wal qamari idza talaha ha ha ha din shine tajanisi mm.
tilkalani eh a cikin zance saboda gwanancewa ne ake iya yin haka Mm.
wata akidun eh kuma aqdi baitihim eh atihim wato kawo kalmar yadullahi fauka aidihim malam yace ta'kidi ne karfafa zance ne inda an tsaya ma kawai an ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah ya bada ma'anar yadullahi fauka aidihim din amma sai aka ƙara kawo wannan saboda me lita'kidin ko wata akidin dan karfafa zancen ko li'aqadi saboda wannan kulla bai'a din da aka yi e kullawar da aka yi tsakanin annabi da sahabbai shi sa Allah ya ƙara kawo nan da ya daɗa ƙarfafa ta iyahu Eh, wa idami sa'ali wa'idin Eh.
sallallahu alaihi wasallam kuma dan a daɗa nuna girman wato shi wanda ake yi wa mubaya a ɗin sallallahu alaihi wa sallama
wa qad yakunu min hadha qawluhu ta'ala Eh, mala ya ce ma yana iya yiwuwa ma wa- fassarar wannan da muka yi din nan zai iya zamantowa fassara ne ga wannan wannan ayar da Allah yake cewa falam tak تقتلوهم walakin Allah qatalahum eh eh وما رميت إذ رميت ولكن الله falam taqatuluhum ay ya rasulullahi ba kai ne ka kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su wa ma ramaita lokacin da kai kai kai kai shahatul wujuhi din nan ka ɗebi ƙasa ka watsa ko iz ramaita lokacin da ka watsa wannan ƙasar ba kai ne ka watsa ba kai ne ka watsa a zahiri ana gani amma kuma walakin Allah harama Allah ne yayi mai mutane dubu da wani abu a ce ƙasa tafin hannu kowa ta cika masa idansa har ya zama baya iya gani to ai ko mutum ɗaya ne ko biyu ko uku tafin hannu wataƙilla sai an yi sa'a saboda in an watsa kaɗan ne zai shiga fiye da rabin sa ai duk ƙasa zai fuska zai da kayi faɗi amma duk gaba ɗayan rundunar da annabi alaihi ya ɗebi wannan ya karanta wannan ɗin ko ya karanta wannan shahatul wujuhi ya watsa musu gaba ɗaya kowa sai da ya zama to wannan ƙasar ta shiga cikin idansa to Allah ne ya wannan shi ya kudurar tasa shi ya tajalli da jalalarsa in kana al-awwal fi babil majazi ko da ike shi wancan na farko shine yadullahi fawqa aidihim malam yace yana cikin babul majazi eh majazi din shine dai isti'ara tana cikin majazi majazi mursal da majazi aqali da majazi isti'ara eh to duk suna cikin bangare ne na balaga bangare ne na maganar larabci ne Eh, wa hada fi babil hadith amma wannan falam taqatuluhum shi yana cikin hakika shi baya cikin babul majazi eh haka malam shi ya tafi eh لأن القاتل إيه.
والرامية إيه.
حقيقتي هو النار wai wa- a- a- a hakika a zahiri waye mai mai kisa waye mai rayawa waye mai kashewa shine yace to ai la'annal qatila ai mai kisa ko warami da wanda yayi wancan watsa kasar bil haqiqati a haqiqa huwallahu ai Allah ne ko wa huwa khaliqu fi'li shine ya halicci wannan ai- aikin na kashe sun qatalahum ko da kuma kuma kuma rama din duk shi ya wa- ya- ya- ya halicci waɗannan shine shi shi falan falam taqatuluhum mallan yace wannan haƙiƙa ce amma yadullahi majazi ne eh bangaren dai balaga ne da nace watakila kawai dai iya haka zamu ce eh in an tafi za a yi dogon bayani eh, za mu shiga kuma mu- mu bar inda muke kuma mu tafi wani abin daban can Eh, wa kudratihi alayhi eh, da kuma wato kudurar Allah maɗaukakin sarki a- alaihi a kansa wa mashi'ati da mashi'arsa
wa li'annahu إيه.
laysa fi qudrati fi qudrati al-bashari kuma wala annahu dan shi al'amarin yanda yake laisa fi qudratil bashari ai baya cikin ikon dan adam tausili tilkar ramyati ya- ya sadar da wannan jifan da aka yi da wannan watsa kasar da aka yi haisu watalar hai taje inda aka inda taje din waye isa runduna kusan dubu kaga wata killa zaka iya cewa daga nan za ta iya kai kofar mata duk kowa akan hau- abin hawa taguwa da da da da raƙumi da da dokuna wasu a ƙasa wasu abin nan ka ɗauka daga nan ka watsa to shine malam yake cewa sau- eh, shi yan da fa al'amarin yake kai daga jin wannan kasan baya daga cikin ikon ɗan adam a ce ya watsa wannan ƙasar daga inda yake ya gama har ƙasar ta je inda ta je ɗin nan eh hatta lam yabqa minhum man lam tamla'a ko a ain- ainihi har sai da aka wayi gari gaba ɗayan waɗanda suka zo wannan rundunar yakin makiya annabin kaf mallam tamla'a ainihi babu wanda wannan ƙasar bata cika masa idansa ba eh to kaga wannan ba aikin mu dan adam bane ba kenan
wa kadhalika qatl al-mu'min haka nan ma a cikin sura an yi bayanin mala'iku su suka zo a wannan yakin ko sai to kisan da mala'iku suka yi lahum ko ga su aduwin ko kafirai shi ma wannan hakikatin hakika ne a mala'ikun ne suka yi su aka turo ko
wa qad qila a wata fa- a- a wata fassara kuma a cikin wannan a cikin wata ayar daban to innaha alal
wa kad qila an ce kuma fi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya falam taqatuluhum dinnan ko al-ukhra ko an yi wata fassarar daban aka ce innaha alal majazi al-arabi ita ma din dai majazin ce kaman yadda wayadullahi take haka take shi kuma malam tun da farko ya gaya mana ce a hakika take mala'iku da suka zo su ma a hakika suke eh to amma wasu malaman ga abin da suka ce
wa muqabalatul lafzi eh da muqabalan lafazi da lafazi har yanzu ne muna cikin walaga ne Mm. da munasabar da yake da shi muna balagar dai eh duk kawai mu fassara mu wuce ai ma kace ma ka tantu nuhu ai ku dinnan fa ba ku ne fa kuka kashe su ba fa ba ku ne fa kuka jefe su da ko kuka watsa musu wannan abun ba fa
anta Is- kira maita kai din ya rasulullahi lokacin da kai ka watsa wannan ko kai wannan jifan ka jefa su cikin fasakokin su bil hasba'i da tsakon kwani da kadiba da wannan kasar ko shine hasba'i an tsakon kwani ka watsa din wato rabi da turbaya ba kai ne kai wannan ba ya rasulullahi ce Allah ne rama ba shi ya jefa a cikin zuciyoyinsu da firgita to ai annaman anna manfa'atar rami ai kaga amfanin jifan da aka yi da aka jefa me amfaninsa min fi'ilillahi eh saboda aikin Allah ne shi sa ya zama mai amfani eh eh, in ba Allah ne ba in in aka ga ka watsu kowa sai ya rufe idansa kuma Eh, in ta sauka kasa sai ba sai adu ya bude ba eh to shine manfa'atin rami kenan eh kana min fi'ilillahi ko fa huwa alqatilu eh Allah shine alqatilu shine arrami bil ma'ana amma a cikin ma'ana ismi wa anta bil ismi wannan duk gaba ɗaya balaga ce dai eh in aka tashi warware a ɗaya bayan ɗaya ne za a gane cikakken abin da malam yake nufi eh eh, to alhamdulillah eh mun zo daidai eh, eh, alhamdulillah wa ga shi har ƙarshe fassara yake yi na suratul fatahi duk waɗannan abin da yake faɗa yana ɗaukowa ne ɗan kaɗan ya ɗauko daga wani guri amma suratul fatahi ita ce duk ta ƙunshi wannan kuma kar kaf ɗinta tun daga farko har ƙarshe tana ta bayanin darajojin da Allah ya yi wa annabi ne alaihi salatu wassalamu kuma malami ashafa ya kawo dan mu ma mato mabiya da muka zo daga baya sai mu ma mu ga darajojin mu ma mu yi kokari mu dinga dabbakawa a guraren da ya kamata mu dabbaka Allah ya kara mana san annabi Allah ya arzuta mu da bin sa sau da kafa Allah ya hana mu kaucewa tafarkin sa Allah ya karbi ibadun mu alherin da yake cikin wannan wata Allah ka sada mu da shi Allah ka samu dace da daren lailatul qadari Allah ya karbi azumin mu da sallolin mu bukatunmu na alheri na zahiri da baɗini Allah duk ka biya mana Allah kai ne kake cewa waladaina mazidun domin roƙi wannan da muka roƙa kuma mu mun san a gurin ka waladaina mazidun to Allah ka ba mu mazidu din Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu